بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس اعلموا أن الله سبحانه وتعالى لم يخلقنا عبثا ولم يتركنا هملا بل أرسل النبيين والمرسلين يبينون للناس دينهم وهو الإسلام والإسلام أيها الناس هو دين الأنبياء كلهم من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وعيسى بن مريم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم وقد رضي الله للناس هذا الدين وأخبر أنه لا يقبل دينا سواه قال الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأخبر أيضا أنه لا يقبل دينا سواه وبخسارة من تمسك بغيره قال الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ولهذا الدين أيها الناس أصول يجري عليه يجب اعتقاده والإشادة به منها أنه لا يوجد على وجه الأرض دين حق سواه إنه لا يوجد على وجه الأرض دين حق سوى الإسلام وأنه خاتم الأديان وناسخ لجميع ما قبله قال الله سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ومن أصول اعتقاد في الإسلام أن كتاب الله القرآن الكريم هو آخر كتب الله نزولا وحدا برب العالمين قال الله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ومنها أيها المسلمون يجب, يجب الإيمان بأن التوراة والإنجيل قد نسكا بالقرآن الكريم وأنه قد لحق بهما التحريف والتبديل قال الله سبحانه وتعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ومنها أيها المسلمون ومن أصول اعتقاد في الإسلام أن نبينا ورسولنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين كما قال الله سبحانه وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين فلم يبق رسول يجب اتباعه سوى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد أرسل كافة للناس قال الله سبحانه وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا ومن أصول اعتقاد في الإسلام أيها المسلمون إنه يجب اعتقاد كفر من كل من لم يدخل في الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم وتسميته كافرة وأنه عدو لله ورسوله وللمؤمنين وأنه من أهل النار كما قال الله سبحانه وتعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت وهو ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار رواه مسلم وأمام هذه الدعوة وأمام هذه الأصول الاعتقادية والحقائق الشرعية فإن الدعوة إلى توحيد الأديان وتقار بينها وسهرها في قالب واحد دعوة خبيثة ماكرة والغرض منها خلق الحق بالباطل وهدم الإسلام وتقويد دعائمه وجر أهله إلى ردة شاملة والعياذ بالله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرة التي إليها معادنا واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ايها الناس ولهذه الاصول بقيه وسنتان وسنتان وسنتناولها إن شاء الله في الجمعة المقبلة وأوصيكم ونفسي بالتفقه في الدين وأوصيكم ونفسي بالتفقه في دين الله سبحانه وتعالى والتمسك به ظاهرا وباطنا ونشره بين الناس والدعوة إليه بكل ممكن اللهم عصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن ما علمنا منه وما لم نعلم وثبتنا على طاعتك ودينك حتى نلقاك به يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام ‘yan wa musulmi abinda khutba ke faɗa a gurguje a tunatarwa ne ga ‘yan wa musulmi ga wata falala da Allah ya mana mu musulmi babu shakka mafi tsadar abinda halittun Allah suke da shi a duniya shine musulmi tsakanin mutane da aljanu gaba ɗaya shine addinin musulunci ba wani abu da ke da kima irin shi addinin musulmi ba wani abu da ke kima wajen su irin addinin musulunci din na farko da ya kamata kowa ya sani da musulmi da ba musulmi ba cewa Allah da ya halice mu ya halice mu kara zuba ba haka kurun ba wata ba wani makasudi ba wani manufa kawai Allah halice mu ne kawai ba wata manufa a'a Allah bai halice mu haka kurun ba ya halimce mu saboda wata manufa sannan dan bayanin manufofin Allah maɗaukakin sarki ya ringa aiko annabawa da manzanni ba ɗaya bayan ɗaya har aka tike ga ƙarshen annabi na ƙarshe shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wannan shine abin da Allah ya mana nagata sannan wa'annan annaba kaf da suka zo sun kira ne zuwa ga abu guda ɗaya shine addinin musulunci da muke ciki Allah muna godiya da aka azurta mu da addinin musulunci shi wannan addinin musulunci ya koyawa musulmi shine addinin da annabi annabi Nuhu ya kira zuwa gare shi gaba ɗaya rayuwarsa gaba ɗaya kai ta ƙare annabi Ibrahim abin da ya kira zuwa gare shi kenan annabi Musa ma abin da ya kira zuwa gare shi kenan wanda shine Yahuda ke dangantuwa zuwa gare shi haka annabi Isa abin da ya kira zuwa gare shi kenan wanda Nasara ke dangantuwa zuwa gare shi haka nan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama abin da ya kira zuwa gare shi ga addinin musulunci bai kira zuwa wani addini ba in ba musulunci ba yan uwa musulmi musan cewa shi wannan addinin musulunci shine kadai addini da Allah maɗaukakin sarki ya ce ya lamunce mu je mu yi shi babu damuwa umin yi sannan za mu samu rabo insha Allah sannan kuma Allah ya sake ba da labari hawaye cewa in fa wani sake wa addini wanda ba musulunci ba Allah ba zai anshe shi a matsayin addini ba duk yadda wannan mutumi ke kallon abu da kyau daidai ke gani yana addini in dai ba musulunci yake yi ba Allah ce ba zai amsa ba saboda Allah maɗaukakin sarki yana cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati a ranar arfa Allah ya saukar da aya cewa ya ku mutane ku sani yau dinnan na kammala maku addininku na cika maku ni'ima babu wani ƙari wa raditu lakumul islam sannan na lamunce muku da addinin musulunci a matsayin addini wannan shine abin da Allah ya ga mana da aka mu musulmi muna addini da lamuntaccen addini da faɗin Allah maɗaukakin sarki sannan hawa yau Allah ya ja kunne ya gargadi cewa duk wanda ya kama wani addini ba na musulunci ba fa to ya taɓi ya shiga cikin asara inda Allah maɗaukakin sarki ke cewa inna dina inda Allahi islam addini ƙwara ɗaya tilo a wajen Allah wanda Allah ke kallo matsayin addini shine addinin musulunci kadai wa man yabtaki ghayra islami dinan duk wanda ya lalbu wani addini ba musulunci ba falan yunqubala minhu Allah ce ba zai amsa masa ba sannan ƙarshe kuma wafil akhirat min khasirina ranar lahira ya shiga cikin tababu ya shiga cikin masu asara don haka ya ku yan wa musulmi wannan addini namu alhamdulillah tsararren addini akwai su aƙidoji akwai su tsare-tsare da addini ke gudana a kansa wanda ya kamata dukkan musulmi ya gina akai ya san shi kuma ya gina akan wanda ya tafi akansa kuma ya kira yan uwa ya mutane gaba ɗaya akan wannan addini to a kiran wannan ƙa'idoji na farko ƙa'ida ta farko da malar suka ce shi ne a sani cewa fa a bayan ƙasa kaf ɗinta babu wani addini na gaskiya in ba addini musulunci ba ba wani addini duk yadda za a yi bayani a ce wannan addini ne to ka sani a cikin aƙidar musulunci za ka ɗauke shi a matsayin ba addini ba ne don haka a wajen musulmi addinin yahudanci ba addini ba ne addinin kiristanci ba addini ba ne addinin masu bautar shanu indiyawa ba addini ba ne mutanen sin da suke bautar buda da sauransu wa'annan a wajen musulmi ba addini ba kuma allah ce dama ba zai kalisa matsayin addini ba to wannan asali ne zama dama wajibi musulmi su kudurce a zuciyarsu kuma su zauna akan wannan abin kar su rauro akan wannan asali ɗinsu kada ka taɓa samun yadda a ƙwarka cewa wai akwai wani addini da shi ma ansashe ne ai ba a sani ba sai an je lahira ma za a tantance a musulmi bai da wannan shakka din ni dai ban da shakka akan addini da kuma kai ma da shakka akan addini bai kamata wani samu shakka akan addini cewa ai akwai wani addini shi ma da zai iya wansa wajen Allah ba a'a babu shi a bayan ƙasa san daga cin aqida ta musulunci jama'a musulmi sai mu sai cewa littafin Allah Qur'ani mai girma ya sharafa dukkan wani littafi da Allah ya taba saukarwa hudubobi da muka yi baya mun bani a koli daga cikin imani sai kai imani da littafan Allah madaukakin sarki a taura injila zabura suhub da sauran littafai amma qur'ani da yazo ya shafe su ma'ana ya shafe su ba za a dauke su aiki da su ba dan haka wanda ya ce zai kanta bible old testament da new testament da sam da waye gaba daya a matsayin addini aikin banza ke kai musulmi baka kallashi a matsayin mai aikin yi ba kuma addini ba ne wannan abin sannan kuma kai a zuciyarka kana gan wannan shafaffen abu ne bai halarsa a kalle shi aiki da shi ba saboda Allah maɗaukakin sarki ya ce mun sauka maka da littafi da gaskiya yana gaskar da ke gaba gare shi sannan kuma yana mai share dukkan wanda suka zo kafin shi sannan ya kama zama wajibi ko musulmi su san daga cin aƙidar musulunci shine iman da attaura da injila cewa an shafe su da ƙur'ani sannan kuma san cewa su ɗin kankaran kansu wanda suke na ɗin duka an samu gurɓata a cikinsu an samu tabdili da taharifi a cikinsu an caccakuɗa su da ƙarya da gaskiya su ma haka suka ce akwai kurakure a cikin bible sama da dubu biyar dubu biyar su da kansu a bible ɗin suka faɗa cewa kurakurai da ƙarerai da hargitsi akwai dubu biyar to kawai littafi ne in ban da shirme lokacin da turawa amerika mata suke taro cewa su wasu yadda ana cewa son of god ba don ana nuna janda mai suke ce da shi ne abin nan diversity kenan ko yau to ma'ana suna cewa an raba janda su an ce son of god to su ina daughter of god kuma saboda su dole a kawo wani canji a wani littafin kuma aka aka ce gaskiya ne dole a samo wani yare wanda zai tsagaita cewa mata su ji an yi da su maza su ji an yi da su da aka ce to a cire son of god a sa child of god shi kenan kowa ya shiga to kaga wani a wannan zamanin fa kenan aka yi wannan abun to wani littafi ne wannan to qur'ani la allahu akbar la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi ba kuskure ba banna ba abin da yake iya ga qur'ani in ma dun kun kona qur'ani muna nan shi akan ƴaƴan mu sun haddace mun haddace yau kana goge qur'ani zo ya zo na rubuta daga nan zuwa sati daya gama rubuta shi ba kuma harafi ɗin za a kuskure alhamdulillah da haka imanin musulmi shine cewa attaura da injila shafaffun littafai ne sannan kuma in wanda suke ciki ɗin ma an cakuɗa ƙarya da yau gaskiya a cikin wani littafai ɗin yan wa musulmi daga cin aƙida tamu ta ahlus sunna ko ko aqidar musulmi shine cewa a musulunci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya goge dukkan wani annabi zo da shi ma'ana ba za a ki da wani fadin wani annabi ba saboda annabi Muhammad shine karshen annabi ba wata annabtaka da take ci a wannan zamanin sai annabtaka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba wani annabi zan wajibi a bisa wala Musa wala Isa wala Ibrahim wala Nuh sai dai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan dole mutum ya zauna da wannan aqida duk inda ya tsinci kanshi kuma wannan shine aqidarsa babu rawa a cikin ta daga cikin usulun aqidi sunna ahlus sunna ko ko aqida ta musulmi shine dole mutum ya kudace cewa fa to duk wanda ba musulmi sunan shi kafiri duk wanda ba musulmi ba to wannan mutumin kafiri ne kawai wannan mutumi ba yahude ne ko ba nasare ko ba majuse ko ba maguje in dai ba musulmi bane to wannan sunan shi kafiri kuma ya wajaba ka sani ka akira cewa to kuma wajibi ne a kira shi da sunan da Allah ya kira shi ma'ana kafiri kenan sannan kuma dole ka da cewa duk wanda ba musulmi ba maƙin Allah ne maƙin manzan Allah ne maƙin mumene ne sannan idan bai musulunta bai mutu kuma wuta zai shiga wannan shine aqida ta musulunci kamar da Allah madaukakin sarki ke cewa lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyina ai waɗanda suka zama kafarai min ahalul kitabi daga cikin ahalul kitabi suwa kenan yahudu da nasare Allah ya kira su suna mene kafarai to ba su gushe ba suna kwaɗayi hatta ta munfakina hatta ta ta hulbaina Allah manzo Allah sai suke cewa kuma ba wani mutum da zai ji labari na ni a matsina na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ba yahude ko ba nasare ko ma wani wanda ba shi ba sannan bai zo ya bi abin da nake akan shi ba ya mutu haka a je lahira shiga aljanna a duwan da haka babu shakka yana ga cin yan wuta hadisin manzon Allah hadisi musu fitar da shi ingantaccen hadisi dan haka wajibi ne imani da annabi sallallahu alaihi kuma da mene kafirta duk wanda ba musulmi ba da kudurce kafircin shi da kuma kudurce cewa to wannan fa makin Allah ne sai dai adawar ya danganta da a nuna ta ko menene wani bayani zai zo daga baya insha Allah ta'ala yadda ake mu'amalantan waɗanda ba musulmai ba in Allah za mu samu lokaci mu wannan hudba din amma dai zo da kasancewa makiya Allah ne makiya annabi ne makiyan mu menene ba wata soyayya da ke tsakanin mu da su haka kuma Allah ya ga mana cewa fa in yaskafukum yakunakum a'ada sai dai in mu musulmi za mu zama wawaye mu zama tubu sharai sai mu dauka kuma da dadin baki shikenan yurdukum yudunakum bi afwahim wa ta'aba qulubuhum ko in za mu yadda sun ga mana dadin baki zukatan sun sha bambanto shikenan jama'a kuna gani yadda kiyayya ta kai kiyayya jama'a a ce mutane su ringa tara hanya kawai suna kawo mutane suna yanka bayan an yanka a sa wuka a caccaka a sa a gudugwa da mutum ku duba abin da ya faru a falato kwanan nan jama'a ku duba wannan bala'i yanzu kai in babu Allah bai ce makiyanka bane wannan abin da ke faru bai ka gane mutum makiyanka bane mutanen wanda inda gane kiyayya ce kiyayya ta addini ko da dan uwansu ne musulmi sai sun mai wannan wulakanci sai sun kashe shi idan ko da za a ce wani wanda ba dan uwansu ba yaransu ba ya shiga addini za su kyale shi wannan yana maka karara cewa wannan kiyaya da Allah ba mu labari akwai ta har yanzu da haka bai kamata mu musulmi mu ringa stepping down ba cewa a yanzu a shikenan da da wata da'awa da ake kiranta wata interfaith interfaith dialogue interfaith wane ne wa'annan abubuwa da sun ake kantawa ai ana son zaman lafiya da waye da kaza kaza ai ba wanda ya fi musulmi son zaman lafiya a duniya don haka a najeriya ma jama'a ku kalla ina ne aka taba samun musulmi haka kaurin ya je ya tashi kama kashe wani kirista ko wani arni duk a tarihin najeriya ba taba samun haka ba in akwai a faɗa so ɗaya rana ɗaya musulmi sa ɗaya su mitin su faɗa kafirai ko kirista ba taɓa yin haka a najeriya ba sai dai su mus kafirai su je su ta mitin su tara makamai rana ɗaya su zo su kama kashe musulmai sai musulmi sun tashi ramawa ne ko sun tashi kar kansu sannan sai kuma a ce to a zo a yi taron zaman lafiya bayan an gama an gama musulmi ɓanna don haka wannan ƙiyya tabbatacciya ce kuma abin da muke kira Allah saka malaman Najeriya da kuma sauran shugabanni cewa shine a je a ɗauki mataki a waɗannan mutanen falato ɗin lalle a tabbatar da waɗanda aka yi suke wannan abin an kamo su kuma an masu shari'a kuma an nuna su duniya ta sani in ana so a maganin wannan matsalar amma in ba a sa maganin matsalar nan fa abu zai ci gaba zuwa mu yanzu muna da haƙuri muna sanin addini wata ran fa za a yi samu wasu yaran da su ba zuwa su da wannan karatun za su ce bari su aje karatu gefe su ma za su ɗauki irin matakin da ake ɗauka a kansu za su yi masu magana da yaran da suke su ma fa kuma wallahi ba zaman lafiya ba jin daɗi tun wuri a yi wannan magani babu amma ko ba zai ba tsakanin da Allah ana fama da wannan matsalar aje a kama bukunkuna ana kashe miliyoyin kuɗi ku duba abin da shugaban ƙasa bikin da aka dan gidan Buhari Yusuf Buhari an kashe biliyoyin kuɗi an kira mawaƙa da ƙasashen waje daga ina ne ana fama da wannan matsalar amma gashi nan an je ana ta biki ana kashe kuɗi biliyoyin kuɗi jama'a jirage a ce jirgi sama da ɗari private sun sauka a kano saboda mene saboda kawai a nishaɗin biki inda gane makirci da arna da musulmi duk an haɗu amma musulmi mutane suna suna shan wahala ana kullum sai an kwashe mutane ba wani abun nan abun nan yaushe ake ce a zauna lafiya a wannan ƙasa ɗin wannan ba ƙarya ce muke shuka kanmu ba Allah akbar shi sa muke tallan tsarin musulunci ga mutane a musulunci mutum ɗaya in aka zalunta khalifa bai da zaman lafiya sai ya kwato mai haƙin shi hajjaji bin yusuf duk da zalunci da ake gani mata ce musulma kafare suka zo yaƙi suka sace ta suna jin tana tana wa hajjaja wa hajjaja labari zo mace to shi ma ba zai zauna ba wallahi sai ya kwato wannan mata din haka aka runduna sai da aka je aka yaƙi wannan kafare aka kwato wannan mata din haka muna kira ga mutane su san tsarin musulunci shine kawai dace da duniya yanzu amma demokuraɗiyya ta gaza kwamunisanci ya gaza makiris kowanne tsari ya gaza sai musulunci ya rage kawai a kwatanta shi insha Allah ta'ala don haka ya ko yan wa musulmi cewa mu san cewa wannan abuwa dai annabi kaɗai za ka bi ka zauna lafiya sannan yawa musulmi san cewa waɗannan matsalolin haƙiƙar muke ta faɗa ɗin akwai fa da'awar da take tunkarar waɗannan abubuwa su ne wahadatul adiyan ma'ana ƙoƙarin globalization na komai na rayuwa siyasa ta zama guda ɗaya culture irin shiga ku ta zama iri ɗaya addini ma ya zama iri ɗaya akwai matakan da ake bi ko kuma a ce taqarubul adiyan za a zauna ana tattauna wai addinai zama kusa da juna ya zama babu sabani kai ka da ni abin da ke daidai ne ni ma na abin da kake daidai ne in taimake ka abin da kake kai ma ka taimake ni da haka aka faro za ku ana wani makirci musulmi ba su gano ba malamai naji sun yi shiru akan matsalar wai sai a samu fasa wai sai gina musulmi masallaci da makaranta kai ka ji yaudara ina fatan fahimta sai ya samu a gidan masallaci da makaranta a ce an kira abin nan ko wani faso kira mutumi wani shan ruwa ko ko menene da wane ne haka wannan duk tsari ne na yaudara da kuma lalatar da tunanin musulmi jama'a to waɗannan da'awa suna nan tana ƙarfi a Najeriya wanda ya kamata musulmi su tashi su farga kan wannan abuwa din domin kamar da malamai suka faɗa musulmi za ta cutar wannan da'awa din Allah shi kiyaye dan wa musulmi a ƙarshe inda abin da ke kira mu shine lalle ilallan mu tashi tsayin daka wallahi mu fanci addininmu kan wani musulmi ya zauna da jahilci kowa ya tashi iyayensa wajen zuwa makaranta Allah albarkaci mu da malamai ko ina kake akwai masu karantarwa bayan asuba akwai bayan magariba akwai bayan isha akwai ajujuwa wallahi kowa ya tashi fanci addini in ba haka ba za ka waye gari kana shaka addininka na taɓa sanin wani gwamna da yake bayani gwamna a nan kaduna yana an yi wanda rikici ke cewa to wai rikicin da ake ma na menene ko musulmi ne fa wai me yasa ake rikicin mana aje a barin aje lahiran mana a gane wa yake da gaskiya to kaga wannan mugun jahiltar addini haka ga wannan matsala din da haka kowa ya koma makaranta kada ka kuskura ka ce wai kai dan abin da ka sani da ka ce ka samu na sallah ba kawai sallah ake neman ka kai musulmi ba ba fa sallah kawai ake neman ka yi ba akwai abubuwa da yawa inda baka yi su ba za su ja maka matsalar alkiyama akwai magana aqida akwai hukuk akwai wane ne kaza kaza kowa ya koma makaranta sannan kuma mi ruko da addini kata kam kamar da Allah madaukakin sarki ce mana wala tamutunna illa wa antum muslimuna ku tsaya tsayin daka akan addinin musulunci kar ku da ku mutu ba akan musulunci ba sannan kuma aiki na kan mu musulmi tunda wannan tsare-tsaren an gane gajiyawarsu mu tashi mu yada dawa musulunci mu karanta da addinin musulunci mu kira da dukkan irin wasa'il da Allah sauƙaƙe mana a wannan zamani wannan shi ne nasiya da muke a wannan lokaci cikon hudu basin Allah kan mako na gaba insha Allah ta'ala اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد zafi malam